إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wani jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna talata 27 ga wata na rabi'u sani 23 ga wata na rabi'u sani hijira shekara 1442 wanda ya dace da 8 ga watan 12 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 49 darasi na 49 cikin littafin na bulugul maram darasi na 49 insha Allah za mu za mu tashi sabon kitab kitabul jana'iz kitab da yake magana kan mas'ala ta jinaza aljinaza ko janaza aljinaza ana nihin kenan kurin gawa ana kiran ma kanta kanta makarar da gawa jinaza kenan da abin da yake da alaka da kula da gawa abinda mutacce ke bukata don iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi na in ya mutu a je abin ne to wannan cikin haƙoƙi da yake kan kowa shi ne za mu magana kan wannan matsala ta sutura ta gawa sai fara da hadisi na ya ce ana bi hurarata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يتش الموت فدار من الله صلى الله عليه وسلم كيويتا تنا ko ambatan mai yanke daɗi mai yanke daɗi na duniya ita ce al-maut kina a yawaita tunata wata ruwaya wani kace ya rasulullah ayyul mu'minina afdal ya manzon Allah a cikin masu imani wanne ne kowa mai mahiyici yace hasanuhu khulqa wanda yayi su kyakkyawan hali na gari mu'amala ta kwarai sai kuma ce fa'ayil mummini na akir a cikin masu imanin waye kowa wayo waye yi wayo shi na alkais wayo sai ce a kasarhun lilmotin zikira wa a hasanhun lima ba da wasu idada ula'ikal akiyas cikin tarbiyyar tafi albani tabbatar da ruwaya ya ce ya manzan Allah a cikin masu waye kuwa wayo sai ce ya gashi wanda ya yi su yawan tuna mutuwa kuma ya yi su tattalin abin da ke bayan mutuwa kai kenan tuna mutuwa zan ku yawan tuna mutuwa wasu na tuna mutuwa su tsorata duka masu kasa yin komi komi ya zamto cikin tsa- kasala cikin tsoro sun sa tsoron mutuwa ba wanda ake yi ba a tana ta ka san ma'anarta cewa da an san mutuwa sake wuri ne daga nan zuwa nan intikali ce saɓanin yadda mara imani ke ɗaukanta an mutu kurin kamar akuya ta mutu ko ragoya mutu ba haka bane mutuwa ga- ga mutum mutuwa wani canjin wuri ne wata rayuwa ce daga nan zuwa wata sananta ke na iya baka damar tattalin waccan rayuwa ta gaba sai ce wanda yake tana yawan tana ta kuma iya tattalin abin da yake bayanta ya ce masu wannan halin ula'ikal akaya su ne masu wayo allah samu alalinsu wannan ita rahu tirmidhi wannan ruwaya ta akasiru zikir hadimin da zati da shi al-maut ku yawaita tuna mai yanke dadi yace ita ce mutuwa ruwa ta imam tirmidhi ya ruwato haka imam an-nasai haka ibn hibban ya ingantar da wannan ruwaya dusun da ya tabbata tabbas hadisin sahihi sai wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وانا رواية امام البخاري حق مسلم سرويته أنس بن مالك رضي الله عنه كيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يتمنين احدكم الموت لدر نزل به kada ɗayanku yayi gurin mutuwa dan wata cutarwa ko mace wani bala'i da ya same shi ka samu matsala ko ta asarar dukiya ko ta rashin lahiya ko ta rashin wani masoyi dai irin da aka saba dai wannan suna sa mutum wani ya kashe kanshi akwai masu su kashe kansa gudun saboda bala'in bakin ciki to wannan duk irin bala'in da ka shiga kakka nemi Allah kashe ni ba a san shi ba a neman yin haka to yace fa in kana labudda mutamanni in hatta kai bala'in ya kai bala'i to dama dama an baka dama ga abin da ya kamata ka hodi amma ba so kaiwa ba ba a neman ai haka kin to amma an hatta kama haka kin ka kasa hakuri ka kasa jimrewa to ga yanda zaka faɗi zaka yi addu'a tsakaninka da Allah subhanahu wataala cewa Allahumma ya Allah ahyini ma kanat alhayatu khairan li Allah ka raya ni mutuka wannan rayuwa ita ce mahi alkhairi gare ni Allah shi san gaibu in dai har rayuwarta ita ce alkhairi to Allah ka raya ni wa tawaffani ma kanat alwafatu khairan li Allah ka amshi raina in mutuwa ta yi mu alkhairi kaga nan da yake nan ka mai da mu Allah lamarin wanda yake shine alimul gaibi wa shahada masalan gaibi da abin da yake sannan ka bashi abu wannan in ta kai ka kololuwa ga abin da ya kamata ka hudi Allah ka raya ni in rayuwa ta alkhairi gare ni Allah ka amshi raina in mutuwa ta yi wannan shine abinda mutum zai kololuwa duk halin da ya shiga na matsala don komi a hannun Allah iya wani abin kana ga cewa matsala ce iya mai gushe ce nan da nan ita kuma iya ba ta gushe ba Allah wa Allah kuma ta zamanto maka fitina ga addininka iya wa zamanto fitina ga addinin to kaga wani halin na shi Allah sani da na gwada ka mutum daga shiga halin fitina za ta ce addinin ka mutu ba imani ma gaba daya muttafaqun anna ruwaya bukhari ya ka muslim ya kawo وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين راه الثلاثة وصححه ابن حبان بريدة كبار الأبان سوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المؤمن مؤمني يموت بعرق الجبين إيا متوى جزوها لبوشي jabin nan kasa goshi wannan dan lungulungu tsakanin kasa goshi kenan zuwa iya mutuwa da zuwa nan cewa kamar albani cikin alkamar da na na shi da ya kashi cikin alamu na mutuwa ta imani ganin wannan zuwa ta goshi zamci suna kawo shi cewa ana kashi daga cikin ma'ana ta mummuni yakan samu matsala rashin lahiya a lokacin mutarai da wannan kun san akwai bambancin rashin lahiya da ya tsanani a lokacin mutarai da magana ɗaukar rai ana magana cewa ana ɗaukar rai mai imani cikin sauƙi ana ɗaukan na mara imani cikin tsanani wannan zai ya garaka wannan shi tati nashita wannan aya ko sura tana magana kan mala'iku masu ɗaukar rai da ƙarhi shi ne na zai ta garaka annashita nashita kuma annashatun nashita masu ran cikin sauki to ya aka yi haka za a ji labarin cewa ya tabbata kuma annab sallallahu alaihi wasallam lokacin wutar rai da ruwa a kusan a shi kusan shi aje iya tsoma hannu a cikin ruwa yana sha huskar shi ya ce inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat mutuwa tana da magagi akwai bambancin rashin lahiya ta halin mutuwa na ce shi kamar ƙarshen jarrabawa ce ta mara lahiya ba wai fitar ran ba ne wannan ba ba hudda ran ba ne kiɗan a rashin lahiya ce ta daidai bar duniya na shi ne ƙarshen jarrabawa ta duniya ta mai imani domin rashin lahiya ga mai imani ai wata daraja ce Allah ke ba bawa wata kafara ce da daraja a jarrabe ga rashin lahiya ko? annabi sallallahu yana tare da cikin sabai da ibn Mas'ud ne ko cikin sabai dai sai zazzabi ya tsanani kace ya rasulullah innaka tu'aku akan shadidan ya rasulullah kana zazzabi zazzabi min zai ya rasulullah ki taba jikin shi zai ya yawa yace innama u'aku kama yu'aku rajulan minkum ni zazzabi na bi na gudu na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa sala biyin da mace shi ya ce alaka ajirai kenan kuma ladan ka dubu biyu namu ne ce ajir haka ladan biyu na kudu kenan akwai jarrabawa ta rashin lahiya to an ce wannan kenan mai imani ya samu rashin lahiya ta barin duniya ita ce ta ƙarshe wadda ke zai samu zuwa ta wannan wurin ko karin magana ta wuyar da zai sha a daidai barin duniya wannan shine abin da ke wannan ruwaya shi albanin maula ka wannan cikin alamu na mutu da imani a ga wannan zuwa a goshinka lokacin barin duniya haka ga cikin alamu wannan kuma ruwa ta inganta kan haka wa ana abi sa'id al-khudri wa abi hurairah radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa allah rawa muslim al-arba'a abu sa'id abu hurairah duk sun zo da wannan ruwaya tana faɗin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙantawa matattunku kalmar la ilaha illallah na an ce laƙantawa mutum kenan hudu kaza na akwai masu ganin cewa ba a cewa qul la ilaha illallah wani fahimta ta saba ma zahirin nasin hadisin da ya inganta na annabi sallallahu alaihi wasallam iya hodiwa sabai ce qul la ilaha kai ce kalmar la ilaha illallah kamar umarni da yake kalmar la ilaha illallah nan game da mai jiya an kadi ba akwai wani cikin dan wajen da kace wani cikin sabai zai rasu annabi ce qul kace la ilaha illallah ita rasulullah kace dai yace khairu ta khairu fadi to kace dai yayi haka an kadi ba wannan yaro wanda dan bai hude wanda ya zo mutuwa annabi ya zo ganin shi wanda yaron annabi ya ce kalan yaro ka kalmar shahada sai kalli annabi sai kalli baban shi baban shi bai hude ne kuma annabi ya mai kira ga islam kuma a lokacin shi rashin lahiya sai kalli uban kalli annabi kashe da uban ya ce mishi a tiya ba kasan kai da ga baban kasan kun yaro kuma ta wurin kai ne gurin da sun ga manyan manyan ta wurin kai ne ya ce da dan yi kalmar shahada kai tsaye kenan ana ya tabbata a sunna ba wani hani da aka yi kuma mutum zai yi fa'ida don mutum iyayewa an kace kawai kana hudu da wuya zai ka a kare shi dake ka ce mashi in ya yi kuma bai yi wata su a wajensu masu ta ta ce ba a ce yi ko gare kun karkaba la ilaha illallah shi ma doka kana la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma doka a shi ake mai wani kalmar shahada kun la ilaha illallah wani ita kalmar la ilaha illallah ko da hanya ana so don ya zama to karshen kalmar shi la ilaha illallah shi abinda yake maganar fata ce ta gari cewa ƙarshen ƙarshen wanda ya zamanto ƙarshen kalmar shi da ya bar duniya makan aso kalamin la ilaha dakhala janna bace makan aso kalamin la ilaha dakhala janna duk wanda zan ƙarshen makashi da duniya la ilaha zai shiga aljanna kina ana ga cewa da kun tabbas ki ya cika da imani to amma wannan muka mata wata fahimta daban wanda sama za su tambaya Allah mun san wani ga halin shi ko ma ya cutuwa ne ya cutuwa ne ya mani ma cuce ne amma na ga wajen mutuwa kalmar shahada yaya kenan shi ma kuna shi kenan to shi kullum mu sani akwai maganar laifi inda ba ka hurci ba ne ba tsakanin Allah da bawon shi ina gawurtawa in ya so babu tilas in ya so wani ya wa'idi na azaba shi na ka cewa duk musulmin da ya mutu fasiki ne ko ɗan giya ne ko mazinaci ne ko da abu na banna dai ya mutu akwai cewa iya da alama ta cikawa a mummunan cikawa cika amma mu a ƙidar ahalu suna da jama'a mun mai yanke ma wannan ba mutu kurin ɗan wuta ne kai tsaye idan ka sai mugun mutuwa me ya ƙidar suna jama'a wannan wurin shi ne ta wani iya cikin mashi'a ta Allah abinda Allah sai zai bashi amma ya ko a ya ya muku mutuwa amma zaka ce wannan kun dan wuta ne kai tsaye kai kurin kace ka dan wuta ne sai dai alama ko alama da ya muku cikawa kalkashin fadar Allah subhanahu wataala inna la la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman sha kasan qur'ani ne Allah ce yana Allah bai gafarta shirka in dai shirka ne tabbata dan wuta ne kurin mushriki ne mutu kawuri ne amma sai iya gafarta lahin da bai kai shirka ba ƙarshen wannan ita ke duk abin da bawa ya yi in dai ya mata da imani da kalmar shahada to mu ba za mu yi hukumci ba da wuta ne kana cewa ya mugu cika ya tuka isa ma Allah amma dan wuta ne wanda yan kawo ne gangariya ke nan shi ya ce kira aqida nan jama'a nan ce wani mai matsayin shi wata ba janna sai ce yanda Allah da bawon shi kun tsaya nan kuwa yanda Allah da bawon shi to shi ma alama ce ta mutum ya cika da imani amma wai fatta ɗauke wai wannan bawa da ya kalmar shahada Allah bai mai komai ya da garanti kun shi kenan kai tsaye aljanna so akwai ruwaya da annabi bayan manzala ya ce man kana aka kalmar Allah da kar janna ita wai na asaba wa ma asaba wanda ya zama to karshen kalmar shi la ilaha ce zai shiga aljanna amma me ya same shi da aljanna zai shiga kina iya wani samu na matsala hanya Allah da bawan shi iya mata jarabawa kuma nan ko kuba ma dai amma iya garzin aljanna shine ba a dawo ma anan ba dan zai shiga aljanna tabbas shine kuma za cikin alamu na cikawa da imani kun shine babban magana kenan ke wannan dan gaci a wannan kun aljanna ko zai kan shi da kun aljanna tabbas ka yanke ba naka ba da ba sai alama ga sai wani ya shi kyau cikawa mai kyau cikawa alama kyau cikawa cika da kalmar shahada wannan muna mai kyakkyawar fatar ya cika da kyakkyawar cikawa amma da mutuwa misali mazina cikin sa ko dan giya ne ya mutu gaskiya mu go cika tabbas yawa ursa da ursa da ma mutu amma ba za mu ce ko dan wutan ne kai ba ya mu go cika muna ga ya mu go cika dai ko tsakanin Allah da bawon shi kuma kan mu shiga sai wannan kuma hatta a duniya hatta a duniya wanda iya wani matsayin saban Allah baka yanke wa dan wutan ne ko mu saban shi kai kanka kurin ka bar kalmar da Allah shi kuma amma cewa ka yanke mishi kai wannan annabi hadu mallan labari annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wasu misali nake bada na mutum biyu daya mai bautar Allah daya mai saban Allah dan wani juna ne iya wa'azi wa'azin wa'azin ranan wa'azin ya gaji shi mai wa'azin ce wallahi wani Allah bai gawata maka wallahi da rutsuwa ce Allah bai gawata maka kun ka abin da kai gaya wannan laifi da wajen Allah annabi labarin wannan bayi wannan wannan bawan su suka mutu su koma ga Allah sai Allah ya gafarta ma wannan mai laifi ce kai kuma je ka wuta me yasa ce ka dauki matsayi a kaina wani na ga mun ka tabbata haka rantsuwa ba zan ga waga maka wannan abin da ya ce bai Allah bai gauta mashi gurin kenan ba naka bane ba shi zaka ce baka yankewa eh baka yankewa ka ce kurin mutu ko aljanna sai wanda annabi ya ce wa dan mutane kurin an kare ko ji wa dan aljanna ne wannan muna garanti da ku sahabbai cewa dan aljanna mutane abu ne mun annabi ke bayani annabi ke ware wa dan mutane aljanna amma kai ko a cikin annabi ya da rai cikin sahabbai an sahabbai suna shaida amma kace wani an ayyana wani wani ka dan aljanna ne annabi ya nasu ya hana su yin haka kin idan ka muna muna mai hatar war ya kike tuka muna mai hatar war shi ibi ne fata muna mai hatar haka nan ya shahada wallahi muna mai hatar haka nan amma ya hana ka yanke ta wannan haƙƙin Allah ne sai yawa annabi shi bayani ko annabi shi hudi Allah shi da mu nan dai ana fata ana so a ce cika kalmar shahada kenan dan haka idan mutum kana jiye mutum ko ga dai kuna hali da mutum ya neman mutuwa to ka kula da gaya mishi wani alƙa la ilaha kai hudu kalmar la ilaha la ilaha illa la ilaha illa daga la ilaha illa Allah karka yinta da fata zai cika da wannan kalma wannan ruwa ta ta Imam Muslim haka Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sun zo da wannan hadisi wa an ma qalbi yasar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mawtakum yati to me to makalibin da sa da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karantawa matattun ku yasin ku karanta musu yasin wannan shine asalin karanta yasin da ake wa masu galibu masu galibu ka tauga matalaka abuwa ba ana masu galibu ko mai kudi ko ban mai kudi ko dan mai kudi dan kusa da mai matsayi dai asalin ruwaya gata duk da kaman ce hafiz ibn hajar aka imam da qutin da nan baba sa albani kada lalle akwai jahala cikin ruwa cikin hadisin da bai da inganci a takeici bai da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin ya shahara malamai gabata sun ta magana kalkashin shi ko suna ga suna gaba yayi illa annan mas'ala masu ganin ma ana yayi kullum muna magana cewa malamai suka samu sabani kan wasu Allah ko akan wani hadisi mai inganci ma ta magana kan shi ala kulli hal karkashin wannan malamai magabata na maganganu kan masalar mamaci zai iya amfana da wani abu na aikin yan baya cewa an yi ittifaki na malamai magabata akan duk abin da kai na addu'a addu'a tana kai bawa kowa aboki ne dan uwa ne wa kawai addu'a wani ba sani ma game addu'a musulmi tana kai mishi kuma an yarda duk abin da ɗa zai yi ga ma'ayyin shi karatun ne sadaka ce me zai yi wani shi ma itifati ne kowa ya yarda zai amfana da an gama na rashin inda wali da mara ɗin kasabi kama ƙari cewa ɗan bawa iya daga cikin aikin allah gama aikin ɗa da da obin ma'ayi da abin da ɗanka ya bayan ka da abin da yi na alkhairi ya kai maka wannan an gama su tare wanda yake da manganu a kan shi kan azumi da haji azumi ne ya tabbata azumi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam dama a rama haƙƙin Allah ta sallallahu ba ba ta tabbata ta ce bana mutu ya da azumi ba yayi ba rashin Allah kamata a biya wannan wani lafazi ne zo akan maganar wasu kamar sa albani ne wallah iya rinja da cewa bayan bin diddigin maganar din da sa manzo Allah ya ce a rama azumin haƙƙin Allah kamata a biya an samu nadarin azumi ne wanda mutum ke dora ma kanshi ya hau kaina na ɗora ka zan azumi kaza dan Allah ko irin wannan ne ba azumi ne ba na wata Ramadan ba to wasu ba suna cewa hakko ne kin ma kina ko sabani kan azumi amma nasi zahi albani yace akan azumi na nazar na Ramadan bai cikin wannan kuma ana akwai matsala da ake samu kan kan maganar Ramadan me yake samu wani lokaci sai kaga mutum bai lafiya cikin Ramadan sai lafiya ta kama shi sai kafin azumi iyayewa wannan azumin ya ƙare ya mutu ko ya mutu a ciki sai a ce wannan ramuwar wannan azumi shi magana watan mai marar lahiya a cikin ramadan bai warke ba ya mutu azumin don bai haushe ba bai haushe ba balle ma al'ama mace wani bai cikin magana musamman farkon azumi ka samu shi lahiya ƙarshe ka mutu ko a ya kare kai warkiya ba ka mutu amma da muka yi bana mun hara aka sai da mu ko mun hara min nan ne shi da ne kuma azumi ka sai wa kenan irin wannan da Allah ya mutu kawa shi kenan mai hauka ba kenan azumin da ake magana wanda ka samu damar ramuwa kana nan kana jira kai ba kai ba shi ne ake magana saɓani a kake saɓani wasu ce in dai ramadan ne ba a rama shi kamar labari ya ka haka girman lawa ba a rama in dai ramadan ne sai azumin da ka ɗora ma kanka ne amma in dai ramadan ne shi kenan ya huce tsakanin kai da Allah subhanahu sai masala ta magana haji haji ya tabbata da zama ta ce babana wannan na magana annabi ba dama ba suka mutu an musu haji misali nabi haji misali ya mutu ana yanzu na nasu ya zo kan shi mas'alar da bata zo ba misali in wa wani sallah akwai misali wani akwai raka da da wata matattu wani magana irin wannan na katin qur'ani anan mu anan mun dai shahara na katin qur'ani a wani sauka a sauke mai qur'ani ba ta amin fida'u da saukan qur'ani ita da mun ga fida'u anan abu biyu ne imma a yi istighfar dubu saba'in ku halala dubu saba'in ko a ce a mai sabkan ƙur'ani ana kan fidawo duk asali fidawo ba ta zo bane ba hanya ta shari'a ko hanya ta sunna hadisi na fidawo ko da babu ko kamirori ko da ishi babu hadisin fidawo amma an samu asa an samu wasu da hikayoyi me hikayar da ana aka sanar fidawo wai wani ne ya yi muhallicin wani a cikin azaba dan a cikin wuta da ya tashi ya mai halila dubu saba'in ce kuma dubu saba'in dubu saba'in ce ya sake mulki ya kai shi kuma aljanna me wani abin da shi ne ya kawo mutane ga hidawu ya yi da ya wutar da Allah hudu shi haka ne bata da nasi ko da izi hadisi kuma can wani malamai ne kuma masu wani labari ba su zama hikaya hikaya ta su malamai kuma bai cikin wani aiki da samu da kawo magana fidawu kuma wani mutane ba san bai ta ce sai da mutane mutu ta mai aka ce ba ke wasu ana asfari kwan halala asfari dubu saba'in asfari dubu saba'in suka cewa astagfirullah astagfirullah ma astagfirullah astagfirullah Allah Allah gafarta mini ina neman gafara ta Allah gafarta mini shi yake neman gafara ta Allah ba uban kai cewa ba shi ke neman gafara Allah gafarta mini haka cewa Allah gafarta mini kuma go wa wasu wa wa mu ci adda Allah ka san ba mu dinga mu da jori ne wai ta gafara kuma ba ku dina ka kan ga gabani ku kaddara ma abin wa akwai magana ko to kai ta kasar rola asir rola dubu saba'in ba ba babanka ba ko kanan ko danka kan suka wa kun ka basu kuɗi shi ma ga izinin shi mana suka ce ya ce ci da addini wannan shi ne ci da addini dan da sunan addini aka yi ka tunda ka dukiya shi ya ba da iyaka an wa umar shi wani abu lai ba abin da ka mishi bayan damara ba abin da ka mishi kuma ce ma tunan nan kana ga abin abin da babanka an wani ko bai wani wani komai ba abin da ka mishi magana karatun qur'ani imamu shafi rahimahullah cikin cikin tafsiri na ibn kasir da karanta ibn kasir ka asarkin imamu shafi rahimahullah kalkashin wala wala sai insan illa masa wannan sa'i so fayura sutun najam wannan aya imamu shafi kasir yace kun ga wannan aya yace dan haka ba a samu ba daga manzon Allah ko sahabbai ko aiki ko ishara ko da nuni ko ta wata hanya ba a samu ba aikin annabi da sahabbai suna karanta qur'ani Allah kai ladan ga wani yake ce law kana khairan ma la sabaquna ilayk yace inda ko hala khairi ne da anan sabai da su rigaye mu kin ya su ko akwai masu magana kenan kuma nan masalar da muke a cikin ayu kan magana anan zan kamar wani abu ne na kaida ma sabka a ba baka sabka amin fidawu shi eh in ka ce ka aije duk wannan maganar soshin ka koma malikiya imam malik imam shafi akwai kamar abu hanifa abu muhammad su suna gana yi amma da kai maliki ne imam malik ce ba yi shi imam malik duk ko kullu Allah ba mu ci wajen imam malik ko kullu Allah ku ku ku ku samu kanku ba ba ta imam malik ba ba kullu Allah shafi imam malik da mun qur'ani ne ba awu mu ci imam malik haka imam shafi haka suke wannan wannan malamin guda biyu sai imam malik shi yasa shi hatta sallah ba ba kan qur'ani imam malik hatta sallah tunda mun tabbata wannan sallah zuwa sunna ko kenan aka haka ahan mutum shi ba maliki mun malikawa ne ba malikiya bace ba al'ada ce aka isko ana yi fur in dai maliki ta ta maliki babu karanta qur'ani babu safa ta qur'ani ba kowa wanda ko karanta kai shi kaga abin da kai shi Allah Allah zai baka lada sai ta kenan akan haka wai inda haka wannan kowa mutum zai ce kenan shi kenan ko yawan zaka yi zaka yi sallah da karatu ana kai ana kai cikin manzan shi ko bayan kin annabi ta kin ga dare ana namiji in mutum ya mutu ake shi ya yanke ko ya kawo magana magana ilimi da kabari sadaka jariya da dame ma addu'a inda ake bayan gake ne ta masa ta ta maka asfari ta mutu kullu ya maka balan ka tare kudi daga yau wannan form wannan asfari gurin ta maka fidawo na haka mutum ya ta kanshi tun da wuri ka shirya makan ka lahira kurin wannan kuma ruwaya ba ta inganta ba ta karanta yasin akan mamaci wallahu a'lam zai ce muku su kamar maza ta ima ta hambaliya haka su suna ga ana iya yi kan wasu dalilan su dai amma dai abin da inganta wani shi ne masu magana sai wa an ummu salama ta radiyallahu anha dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala abi salama wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idha qubid ittaba'ahu al-basar fadajja an-nas min ahlihi فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وخلفه في عقبه في الغابرين وتروى نكون في عقبه كان abin da ke ruwa da musulma take ba labari musulma ta koma mata ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya baya musallama Allah mai cikawa ya ya cikin manyan sahabbai ya je badar ya je ud ud ji ciwo bayan watanni bayan ud Allah mai cikawa to tana ba da labarin lokacin mutuwar shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda yake yace da ya shigo karshen ka basarahu kenan ganin shi ya wannan da mutum zai mutu duke dai na annabi ya magana cewa idan mutum ya mutu ka shike bayani annabi da isko idan shi ya sama ido abu dai fa'agamadahu sai rihe da shi shahidu kasan kata shahidu daga jona abu na musamman he da ruwa da wata ɗan shahidu kudin idan ake mai da ari kudin idan ake sama sai mutu ana ka ce musu innan ruwa ya zaɓo da taba albasar an haka ɗauki rai gani iya bin shi gani iya bin rai kenan iya kamar iya dibara iya bin shi iya buɗewa sai mai da idan shi ya rihe mishi amma mas'ala ar-ruh kamar da kace sa'al maka annar ruh qul ruh min amr rabbi kuran wasu ta min ilmin la qalila da abin sha magana ruh rai abin ilmin ka abar ma Allah lamarin shi ba wani ne gaya maka yaya rai yake a jikin mutum yaya ne ba mai gaya maka in ka ce dai ciki dai ya daga cikin gaba dai a hudo ka hanjin mu a gyara ameda ko ce zuce mata kai hudda ta ake a gyara ameda gana kenan komai ya yanka kan ma ya bada da sana ana bada kwakwa ha bada kai ko da sana ma kwakwa ha sai kai wallahi wallahi an ci gaba ka san kwakwa za a bude kan gaba dai kullu ga tanan adiba dan wani jini jini waye a gyara a dan jini jini ameda a are maka ko gaba ta ba zuciya su bude a ɗauko ɗan ɗan gyara ɗan gyara amma tafiya sun kai ma suna iya ana ɗaukowa da adasa eh zuciya kuma ka mutu ba shi wace mai zuciya ya mutu mai zuciya ya mutu a ɗauko ta yasa a saka kuma ka yi rai ka ke na shi ake rai kudin allah ya san kashi kun yi mai zuciya ya mutu ka sa maka yi rai da haka kenan lamarin rai kai shi kwallo ya wuce kwallo kurin ka bar mu allah kurin ka hukuta ya ce idan rai ya tahi ido na bin shi shi ne ake mai da ganin sa'ari annabi da yi wannan kalma ke sun gano yanzu ke na abu salma ya rasu fatajjan nasu min ahali sai mutane gina suka mata shiga kururuwa ta kuwa wayo ban gama yawo inda ke da wannan kuka da ake aka shiga daga kuwa ta kuka faƙal sai annabi ke ce musu la tad'u ala anfusikum la bi khair kan ku yi addu'a mummuna kan kun ba alkhairi ba dan kan ku yi mugun addu'a kan ku domin sanin malaka ta amin alama ta kudun wai yau ban gama yawo malaka ce amin ban ban gidan ya hari malaka ya ce amin ka gani mutum mun lalace malaka ya ce amin kan kamta ga lalace sanar ta ku yi hankali ku san abin da kuke gudu ku kama ta alheri lokacin da mutum da wani harkar mun a malaka da abin da kawai ya ce amin kenan ku san abin da kuke gudu na alheri kan ku yi mugwar addu'a addu'a ku akwai mala'iku suna ce Allah karba amma Allah ji kanwa ne Allah gafarta mishi Allah mai mun da shi ma akwai aitai daga mala'iku suna ce amin amin na shi ne abin da ka shaida annabi musu la tad'u ala anfusikum illa bi khair kakku addu'a mumuna akan kun ba alkhairi ba yace fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗa kuma shi annabi sai fara Allahumma kasili abi salama Allah ka gafarta ma abu salama wa rafa darajatu fil mahdiyin Allah ka daga darajar shi cikin wanda ka cire da su cikin shi da yake nan wa fasaha lahu fi qabri ka fada kai yalwata mishi mana ka buda mishi kabarin shi shine yalwatawa ka buda mai kabarin shi wa nawwir lahu fi ka haska ka mai kabarin shi wa khalufu fi aqibihi fil qabrin kuma ka mai mai baya ta kwarai kana addu'a shi Allah gafarta mishi Allah ya buda mishi kabarin shi kuma iyalan shi ɗan baya Allah masa albarka ma na ce shine Allah mai mishi mutanen kwarai bayan ya mutu sai sai adar kenan da ake yi lokacin da mutum Allah ma mutum cikawa wanda ya kamata a mishi sallama ka sulli wani haka kama sunan mutumin ka mishi allama ka sulli misali usman kulli ilyas arfa da jato fil mahdiyin wa fasalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khalu fi aqibihi wa tarwa ka fil ghabirin cikin wanda ya bari in baya Allah ka mai na kware ka mai mishi gurbin na kware wannan ruwa ta musulmi tunan addu'a ce ba za mu ce an tambaye ka addu'a ta shayi huska ga ta to suna gani addu'a ko baka shayi baka wani shayi huska za ka wa mutum bayan mutuwa ba he kana wajen shayi huska ba addu'a ce ake wa mutum da Allah mai cika rai labarin wanda ya mutu kamar wani addu'a اللهم اغفر لوالي وارفع درجته في المهديين وسهلا في قبري ونور له فيه وخلوه في عقبه في الغابرين آمين كما رواتك مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة ببرد حبرة متفق عليه أنا عائشة تكي ولا بالي رضي الله تكي شوى أنا مثلا لوكنا أنا بألا ميتكاوى سجي معنا أن للي بيشي ببرد حبرة دوان قدو wato wani zane mai zane a jikin shi da zane a jiki wannan iya kara cewa maganar likawani da hori shi yayi amma ana isa dan an wa wani wata tuwa mai zane ba ta hana alkawta ba hana ba haram wani ba a yi da tuwa mai zane ma mai zane a cikin ta ta mata zane bi hana a ce sai fara farza yi ana iya sa da mai zane ma dan mai zane ne ana ana ana isa shi a cikin shi nan kuma duk da ya tabbata ta a cikin likawani an sa ta eh سي وعنها دي وتروى عائشة أنا رواية أخرى كانت مسلمة قاتل وعنها وتروى عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته زوك عشان نواتي رواه البخاري وأن ميوة كانت نحن تكاو yin halittar sumbanta ka sumbanci mutum bayan mutu ka yan barasan shi haka cikin haka cikin shi zumbanta me yawa kana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai lahiya wannan ranar da Allah zai mai cikawa anan sahabbai sun kon biyu ba sa nesa da masallaci an abin ya tsanani abuka su duk iya cikin wanda suke nan ba su nesa da gida ba su nesa da masallaci to ganin radda Allah zai mai cikawa nan zalama radda Allah zai mai cikawa an sallar asuba ta ranar litinin abubakar iya cikin sahu inda ya saba idan mashi aka sa yake sallah iya cikin sahu sai manzo zama sai ya buɗe leko daga ko daga ɗaki ya buɗe labule Abubakar kalle shi suka yi da hudu sai manushin dariya Abubakar sun jari da baya ya mai aka tsaya tsaya ya mai ishara da ya tsaya inda yake zala sai koma ya mai da labule ya koma ganin wannan annabi da tashi ma da kyal da kyal a tashin ma tashin ma ya gagara akwai lokacin da ke kura tashi sai su ma koma a ce a zuwa mai ruwa zuwa mai ruwa an jima ya ce ya zunkura sai su ma ya da su uku lokaci ya kasa tashi ta kuma ya ce a sa abubakar ya sallah iya kwance bai lahiyar sai lokacin sallah ya ce sallah sallah ba sallah wasu sallah ya ce a zuba mai ruwa masu guda aka zama ruwa in jima sai zabura yi cewa ta su ma hankalin sai wuta sai da su to a sa wani sallah to kiran sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga ya zo har ya ta kai me aka cewa ya yayi na ka cewa yayi ya leko ya mushin dariya ke ne ya san abu sadiq daga nan sai ya ce da aka sallace zai ta ce wani iyalan shi ta unguwa sana sai ta ga iyalan shi yanzu na nabi sauki ne shi ne ya ce shi da bai na alamin alamin shiga saura su umar suna nan sauran sahabbai abubakar ya ta yi kahin a jima ta daga allah ranar cika an zo masallaci an leko ya rasu umar ce la aina mutu bai mutu ba ya ce ku yara kowa mutu ce duk da shi annabi mutu ya ce la zai cire mu ya takobi sai takobi ya daga ya rike ya ce duk da annabi mutu la zan cire kanshi annabi bai mutu ba irin da musa ne ya tayi munajati annabi ya tayi munajati allah ne dawa zai akwai sauran aiki annabi idan kaure ba zai ce mutu kullun kai ke washi kun ta duk da annabi mutu kullun kun zai cire kanshi sai ayi shiru ka kalma magana ma kun hana kowa magana kuma ayin siraka siraka ya san za a yi su an ce da mutu kuma yana yi magana kuma ana wani abu da can Allah ya kawo buga sadi da ya shigo masallaci man sai ya lura da ne masallacin ba musu magana ba sai wuce cikin daki dan iya gina Aisha ya shi Aisha ya wuce cikin dakin Aisha da sai annabi annabi shine yawa annabi ya bude shi ya sumbance shi ya sumbance shi kuma da baka hayan mai tande abin da zai ya huto ya huto ana tsaya abubuka umar tsaye takobi bai kuma bai mai magana ba ya kyale shi gurin sai koma kote sai ya wani bai ya tsaye ya ce aiwon nasu ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan karmat wa man kana ya abudu la fa inna la hayyu la yamut qala ta'ala innaka mata wani mayitun ya kama muhammad nasu arkatu bi kabri su kana ayyadi yace an dun mai bauta ma yace muhammad duk mai da muhammadu ke bautawa muhammadu ya mutu ƙarmati ya mutu ce wanda ma Allah ya ce kai mutu su ma za su mutu ya ce ma wanda ke wanda kuma Allah dama yake bauta ma wanda ma Allah yake bauta to Allah shi ne hayin la ya mutu shi ne da bai mutuwa a nan umar ya ce wannan ayi da abubakar karanta sai ji kamar yanzu aka sako da ayi ya mance da yanzu ta shigo shi sai kan tsayewa sai durkusa cikin sai mutu kenan za a naba alamai tukawa to a nan ne kenan abu ka gani da ya shiga wajen annabi zalama shi ta kabbala da annabi ya san mutu annabi ya san mutu annabi ya san bance shi sallallahu alaihi wasallam nan kenan ba ne ya kama magana ke babu lahi ka san bance mutum ko da ya mutu dan ce bi imani ko ya mutu bai zama na jasa ina ce a zaman na jasa ba na jasa bane ba musulmi mu'mini bai zama na jasa ko da ya mutu wannan ruwa ce ta Imam Bukhari sauran tangar cikin Sahih Bukhari kada sauran wannan bayanin da muka yi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran mu'mini ana rataya shi da bashin shi ana rataye ran shi da bashin shi hatta yuqda anhu har sai an biya wannan menene iya karantar da mu cewa bashi ka ci kudin mutane ka mutu wannan iya sabbaba maka jinkirta ka daga shiga cikin rahama ta Allah har sai an biya wannan bashi iya karantar da mu da hadarin bashi ne suke tsammanin kaman ka ci banza ne ka hau kan mutum wani zai shi addu'a ma da fatar cewa hau kanka in samu shi kenan ta ɗan gaga ya magana ya dai a lahira a wannan ake malamu zubu ne a sa wa aji a ma roƙon Allah ka amso kudin wani kuma ce ɗan gaga ya magana ya dai a lahira ka ganin ka kama kaman kaman ka baka imanin lahira kenan kan babu lahira kenan ko a ta ya dai a lahira to babu lahira to wannan kanka ne ka ɗora mai wani farkon musulunci a nan sama an aka gawa sai ce a lahira dai ko ba shi kan shi aka ce ko bashi annabi sallama mai bashi dan ya karanta da su da hadarin bashi sai mutum sallah an yar bashi yace yace kowa mutum sallah kuma sallah amma shi annabi haka ne wata rana nake cewa kenan ko da ya mutu ba bashin ana iya dokan abiya bashin anan akwai tan abu qatada annabi ya zo zai sallah ga wata gawa sai aka annabi ce alaihi denu ko bashi suka ce akwai bashi annabi ta akwai mai sallah sai abu kasara ya rasulullah wannan bashin na dora zan biya na dora maka na ce ka dora zaka ka da kiru ta da kiru su shike da annabi da yayi mai sallah wata ran annabi su ga wanda abu kasara ya ce wai ka bashin nan ka biya yace yace ba mata kamar sai ana biya ce yanzu ne samsan yanzu ne da ka biya aka bashi abu ne mai hatsarin gaske amma da Allah ka wadata annan sallallahu alaihi wasallam aka zo yake ta sabai ma mamata wa alaihi din mana udon da ya mutu iya da bashi akan shi fa ilayya wa alayya ku zo ni zan biya ku zo duk mun da mutu iya bashi musulmi a cikin mutum da ke biya lakon san su ba in namu da banzo wani bashin zai ce garin ma garin ma bai ko kudin wala tarabe bai wani bashin da wani ke cikin bashin ɗan zamani wannan ba ai ne bashin ba na keta bashin an badarcin da ake mutane suke wannan da duka za ka shi kudin bai tamanin bai biya bashin wani baya san bashi da yan wani daruwa na rayuwa annabi kuma an san sabbai halin sabbai zai ce kiran ta anan irin wannan bashin wannan na rayuwa san mutum ana yi doka a baitul mal a biya wannan bashin ko a yanzu mai bashi wannan sanar bashi na darura bashi na rayuwa talauce sai mutu to ba bari ba kyale shi da ya mutu kenan abin da kawata farkon muharayi ma abin bashi inda akwai hali ko a cikin mutum madin manzo Allah ce duk wanda mutiyar bashi a zo zan biya kuma huma ta alai wa lahul mal tafi bali wasati ko wanda mutum ya dukiya dukiya ban bukata dukiya iyalan shi an kama kana dukiya ta iyalan ka ce amma an kana bashi kuma doka ai mutum kenan haka manzo Allah ce ba bukata gurin ka in kama da rike duke iyalanka ce amma kama da bashi a kanka annabi ce a zo za mu biya ko annabi iya biyan bashi cikin abatakin batalmal nan da aka samu wadata ya rika dokan bashi iya biyan bashi musulmi suka bada bashi kenan amma kaka yi wasa da gangan ka cikin kudin mutane ka bar mai bayan aiki kuma wannan iya karanta da mu yan uwa yau misali wani naka da balle a ce misalin ma'aiki ba abin zaka ma'aikinka baya mutu irin kuɗin bashi ma mutane kurin yanzu kurin wani ake kurin ya za a yi ya za a yi a kawo kudi kurin saraba in mai hali ne mai za a kawo a gani an rabawa yan malamai da wane ne wannan kudi kudin ake rabawa mai yawa ana gane mai kudi da mai hali da mara hali wajen kudin sadaka a sa kudi envelope wata envelope ce masu jika jika jika biya lace da halin halin abun ba da mamashi da hannu ya envelope da 20-20 da ke raba 22 a bakasattan ko bakan larabai ko bakan la goma gudun la biyar yanzu a bilba ke ka ga dama ambilba kasan kenan babu laishirin daga ga ambilba ke yadda ɗaji abin da sama ne to haka suke daga ɗaji abin da sama zaune shi ne wai an ga kai mai mutunci ne mai iyali ne to gaskiyar magana balle wannan naka na kusa babba abin za ka mai bayan mutu wallahi ba ka man ka mai bashi bayan da za ka mishi bashi ka tambaya inda hali an ma babu hali a dauki a tsawon za a biya hankali a gama yan uwa ne abokai ne iya ne ga bashin da yake kan wani kuma mutum ya hankali dai kai ci bashin sai da ruwa da yanzu gaskiya wasu ɗin zamanin wala ba su biya ba su ma tambaya su gano kudin aka raba aka biya bashin ba su samun gado ya su ce wallahi wani ce ya yi tuwace ki biya da rashi kun kuwa rabin gadon wallahi ta aka yi da bashi wallahi cikin za su suka yi su biya sun ga suka biya bashin ba su abin gada su gada a su wace cikin ki biya da kai musa kun gwanon gudun gudun babu shaida ba mai daba shaida ta kurin wallahi ba ruwansu da suna da wasu aka biya bashi uban gadon ya ta yi haka kenan ka yi kokari kai dama da rura gaskiya kwarin ka yi kokarin nisan da bashi da rura kuma ya zama to wasiyar ka ce ta biya maka ba an ka mutu to da ke jin yauninka da wani ka yi kokarin biya ma bashi gaskiya magana Allah ta kama da imani Allah rama da bashi annabi na matsayi Allah rama da bashi bashi mugun abin Allah kiyaye sai kenan dai nan wannan ruwa ta inganta ta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه ran mumini ana rataye shi mana kenan shiga rahama akan dalilin bashin shi har sai an biya mishi rawu ahmad tirmidhi kuma wasan sai hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi alladhi saqata an azhilati famat غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه عبد الله بن عباس yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yayi magana akan wani da ya wado daga kan dabba shi da kara kuma shi sai mutu ya ce gusuluhu bi ma'in wasidin wa kafinuhu fi saubai wanke shi da ruwa za mu ce da sabili ko za mu ce da abin da ya wankewa don magariya abu ce mai hudda dauda ya ce kuma ku sami kuma yi lakaunin cikin tuha shi biyu nan mai ya kawo tuha biyu asalin hadisin annan salatan ya yi magana ga wani bawan Allah da ya mutu a arfa taguwa ta yi doshi ta mai koli ya mutu annabi ce a kuje ya ce wala tuhammitu wala tuhammilu rasahu kar ku sa mai turare kada ku rihe kanshi dan ya cikin harami fa ina fa ina yuba sai mu kiyamata mulabbiyan gobe kiyamata tashi a talbiya ya mutu ya aikin haji don koruwa tun sai musulun ana san iya cewa yi ba su kula abin al'alama mata alema na da ruwayar ana tado mutum a kan abin da ya mutu kan shi kenan ya mutu iya aikin haji zai tashi iya aikin haji kuma ya iya labek lamu labek haka zai halka a hilin kiyama kenan abin shi yadda yake zama za ka cewa ta shahidi ce zai ta shahilin kiyama jini na zuba a jikin shi iyawa kamshin almuski shahidi a takashe da kenan to nan an kama gana a wannan wurin kan masa'alar sabi kama gana waccan bata wala tu hannutu wala tu kamiru ka sami tarare shi nan iya son kama masa'alar annabi ya umarni a wanke mamaci da sabili da abin wankewa duk da wanka ne ibada amma ka sa sabili ko mace abin wankewa duk da cewa shi mai aikin hajji ba a sami kamshi ba kuma ƙarƙashin wannan ya cikin hujjoji da ake kawowa shigar wani abu tsarkakakke a cikin ruwa bai ɗauke tsarkin ruwa misali sabili ne a dawaro aka zuba ruwan wanka ko don da sabili a hannun kasa hannunka cikin ruwa don ruwan ya yi ƙamshin sabili ko alamun a ce a ruwan ya lalace na ƙalƙashin mas'alar da aka gina magana kanta ta ruwa abu uku ke canza tsarkin ruwa ɗanɗano wari da kamako eh a tsamu launin wurin to wannan asali shi na kasa ita ce ruwaya mun karanta a baya shi ne hadisin da duk hanyoyin hadisi ya bai da inganci ruwayar amma kuma cewa ɓangaren ijima'in al'umma an yi ijima'i a kan aiki da nassin hadisi me ka ijima'i kan maganar asalin hadisin yadda ya zo cewa najasa ruwa najasa na ɓata ruwa in ta canza ɗayan abu suna magana da najasa najasa da kuma baya katimu na abin almiya magana najasa tana jirkita ruwa in kamar ruwan ta canza da najasa ɗanɗanon ruwan ya canza da najasa ko warin shi ya canza da najasa wannan shi ne aka yi jima'i iya ɗauke ingancin ruwa ba a ruwa da kina zama ruwa ke ruwa mara tsarki eh bai tsaki ruwan tun da wannan abin guda uku sun musa da najasa to kenan akan haka sabili ne wani horo-horo ne wani abu ne daban ya shiga cikin ruwa ko irin misali aka ajiye ruwa a cikin tano ya cikin tano misali ya ja irin aka ajiye ruwa cikin tano ya jajja wurin ko budo ne an taba zuba mai a cikin san an ajiye ruwa sai ka kan iya kasance wajen kansa ko wannan wannan dokan wancan fatawa ta kurin ruwa in ya canza su asar magabar jamhur suna magana akan na jasa ta canza ruwa sai su malamai suke ɗaukan kurin diyin da ruwa canza in dai ya canza an ji wani warin wani a cikin ruwan ko an kan kama wata kama ya wani kular ko ɗanɗanon shi ya canza kun ya lalace lalai ba haka bane ba hatta imam malik rahim wallah wannan abin ya cikin abin ya ce ne da kullum ya ba mutane wahala kwarai harkar ruwa imam malik rahim wallah su suna magana a cewa jamhur in ya canza da ɗanɗano ko kama ko wari kenan a nan ko da ita da ta haɗa cikin ruwa ba ta ɗauke ingancin ruwa tsarkin ruwa sai in ta wata illa ku gane magana wa misali kada kallon hada gamfar ga wutsari ya fitso ya da cikin wani ruwa ka gani hada ko ana ga alamun shi dami komai sai komai ba domin ruwa shi ke kare da jasa ya yi da ta kuma ta kare shi shi ake da jasa a zuba nan ayi wutsari a zuba ruwa zo mai sallah a wurin kuma za a ce ta ta kuma ta bata ruwa da jasa ta kare shi ko da ta dawo an kaɗan kenan akan haka shi sa ta cikin malikiya sai aka samu ra'ayi misali cikin malikiya ina ga sunun shi ne mai risala ɗauka mai kai shi risala mai risala shi ke kan cewa kayan kuma shi mai risala abinda ke magana ka zaba daga ma'a kullatai da lamhar da kursko in ruwa kai kulla bai bai dokar gasa kenan a wajen shi iyakar ruwa kenan idan bai kai kullar mai kulla biyu can tulu za mace koren da in ya kamsa da tulu biyu bai dokar na gasa mai risala haka ya kawo ƙarshen wani misali ke cewa idan najasa ta haɗa cikin ruwa ƙasa da ƙulla biyu ya ka misali ruwan mai arwalla ko ruwan mai wanka ya ce wannan ruwa ya zama najasa haka misali ce me ya wuce shi wancan ruwa ya tattara gamar ƙulla ta ne tun da ruwa bai kai ƙulla biyu ba kenan ya lalace amma shi ma a wurin shi kenan ruwan ya wuce haka ba ƙulla biyu kenan ko ta haɗa bai zama najasa ba wannan ra'ayin sununi ne mai risala doka mai iziya an gansu iziya cikin gama matsalar ruwa shi mai iziya sai ya ɗauki ra'ayin ibn qasim kuma shi ne ra'ayin imam malik shi mai iziya bayan da yake yi ko a makayin arwalla ko na wanka sai najasa ta wada ya ce matuƙa bata jinkirta bata jinkirta ba matuƙa ruwan bai canza ba da wari ɗanɗano ko ƙamshi ya ce iya nan a matsayin ruwa mai tsarki hakan izi ya ce sai dai in an samu wani ba shi ba ya yi amma zai iya arwalla zai iya wanka matuƙa bai canza ba kaga wannan ce shi ne ra'ayin ma malik kenan ko a malikiya a taƙaice su suna magana canjin ruwa da najasa ko kuma an zai rukushe wahala ko da su sabili ne gwaji har ya shi na ya wuce shi na mun haka kamshin wata ba shi bai wani ne ma ke samu ya shi shi shi na wasu yake samu kamshin mai wani abun kamar bashin wani abu ya shi shi shi shi ne kamar na kare ya shi shi wato ki ya zama kamshin wani abu kun da kada bakan kawala ka kenan nan ba ruwanka in je iya nan ruwa ba ce ba ruwan tarare ruwan sabili ruwan omo ne ruwan kaza in da ke sunan ruwa yake kun dan jin kamshin wani abu ko bayyana wani abu na hori ko dawo ko na abuja matuƙa abin tsarkakake ne bai ɗauki ingancin ruwa in dai abu mai tsarki ne ya shiga cikin ruwa in dai ba ta ruwan kaza ya da cin daga cikin ruwa kurin iya nan ruwa za a yi arwalla a yi wanka da shi na janaba in ya kama wani shi ne to kenan kaga nan zama cikin dai magana me yasa aka magana a wani wurin kenan ganin wanka ne na ibada amma na wace a sa sabili ko magana kenan ta bi ma'in wasu dir ana sa kenan tudur a cikin ruwan wanke mamaci to Allah masu magana a waya a rika mutum mutum waje ya waye shi sai da muhimman saboda iya ɗaukar hankalin mutane ko ka sa mutum mutum waje ida waya sai ya dawo sai da wani abin haɗa cikin sauti ɗauka shi ake kuma kullum mutane suna jayajen yan kusansu a yi nasiha ga masu ɗaukar waya ana cikin karatu mutum mutum gehi sai ya ƙare sai ya dawo sai yanzu muna cikin bayani na to Allah kai mutum insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kenan dai nan an zo yin wanka wanka na mamaci da sabili da magariya kuma a sami da kawai cikin tuwa biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh